الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام بالنبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar ashirin da biyar ga watan rabi'u tsani a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda za su da yammaci na bakwai ga watan takwas shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara sai ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na goma sha uku ne kusa hudu na goma sha uku wannan shi ne darasi na goma sha hudu idan ba a manta ba muna cikin babul muraqaba babul muraqaba hadisin da muka tsaya a kansa shine hadisin Umar dan Khattab wanda ya fi shahara da suna hadisi Jibril yau kuma za mu tashi kan hadisi na biyu cikin wannan babu الثاني عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأثبت السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن an karɓo wannan hadisi daga sahabbai guda biyu na farko shine Abu Dharr al-Ghifari Jundub ibn Junada na biyu shine mu'az bin jabal wato abdurrahman abu abdurrahman ke Allah ya kare ta a gare shi sun ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala ya ce ittaqillaha haythu ma kunta ka tsoraci Allah a duk halin da ka samu kanka ka kiyaye dokokin Allah a duk halin da ka samu kanka hali na sirri ko hali na sarari kana koye ko kana bayyane domin shi Allah ba bambanci a wurin shi tsakanin wanda ke koye da wanda ke bayyane sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqim bil-layl wa sarifun bin-nahar wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati sudur ko ku bayyana maganar ku ko ku koye ta duk ɗaya ne a wurin Allah don ubangiji ta'ala ya san abin da zukata suka kunta don haka sai ku ittaqillaha haythu ma kunta takawa shine sanya tsari tsakaninka da azabar ubangiji sanya garkuwa ko karo tsakaninka da ubangiji ko tsakaninka da azabar Allah wannan shine takawa to babbar garkuwa da take hana kisuwar azaba zuwa gabawa shine al'amura guda biyu aikata abin da aka ce yi barin abin da aka ce ka bari yayin da mutum ya zanto mai aikata abin da aka ce mai hannuwa daga abin da aka hana shi ya zama mai takararsa musamman idan ya kiyaye hakan a halin zahirinsa da halin batininsa wa atbi sayyi'atal hasanata ka bi mummuna da kai da kyakkyawa idan kai mummunan aiki bi shi da kyakkyawa san suha sai wannan kyakkyawan aikin ya shafe mummunan da kai abinda wannan aya take nufi ko abinda wannan hadisi yake nufi mutum ya dimanci ayyuka na gari dangin ayyuka na gari samuwar ayyuka na gari suna shafe munana wai wannan ba yana nufin cewa bari in je in yi mummunan aiki gobe in waye gari in yi kyakkyawa shi ke na wannan kyakkyawan ya shafe mummunan jiya ba a'a abin da yake nufi shine bawa duk yadda ya so da tsantsani da tsaro dokar Allah tun da kasancewarsa ba ma'asumi ba a iya samun kaucewa daidai nan da can da niyya ko ba da niyya ba da rinjayar zuciya ko da rinjayar shaitan galibi idan yi irin wannan sai ya samu kansa cikin nadama da damuwa yaya ake na faɗa cikin laifi iri kaza to wannan nadama da damuwa sai ka binta da kyakkyawan aiki in ta haɗa da wannan nadamar da kuma kyakkyawan aikin da ka bi baya da shi sai ya saboda sace mummunan da kai ke son ko shekaran jiya ba wai yana nufin cewa bari in yi mummuna a jima in kyakkyawa ya shafi ba haka yake nufi ba ko dai ku kokari ka nisanci mummunan amma babu wanda za ka yi ke kiyaye kanka da cikin mutum masu yin zunuba saura da mai kuka rinka yawaita ayyuka na alkhairi don saboda su shafe mai munanan da kake dama ababen da ke shafe munanan ayyuka suna da yawa daga cikin su akwai akwai yawan ta istighfari daga cikin su akwai tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin su akwai ceton mai ceto wato gari gobe kiyama daga cikin su akwai bin mummunan da kai da kyakkyawan aiki in ka bi da kyakkyawa sai kyakkyawan ne ya saboda ta ce wancan mummunan da وآخر الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين lalle kyawawan ayyuka suna goge munana wannan tunatarwa ne ga waɗanda suke ɗaukar izina da waya manzo Allah ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ka ɗabi'anci mutane da ɗabi'a kyakkyawa kyawawan ɗabi'u na alasan barka ya zanto su ne suturarka abin adanka cikin mu'amalarka da kake da mutane ta yau da gobe ka zama mai haƙuri ka zama mai juriya ka zama mai jarinta ka zanto mai kyauta duka wannan dabi'u ne na gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dabi'a ta gari tana cikin abin da yake saboda shiga aljanna babu wani abu da yake saboda shiga aljanna da gaggawa sama da a ce ga takawa ga kuma dabi'a ta gari wannan hadisi rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithun hasan abin da yake da alaka da babin mu shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haythu ma kunta wannan cikakkiyar muraqaba ce in bawa ya zanto mai kiyaye dokar Allah a zahiri da bayyane to lalle an samu cikakkiyar muraqaba ta tare da wannan bawa الثالث حديث لو تكون وانا بابي عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمة wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi ɗan Abbas Allah shi kare ta a gare shi shi da mahaifinsa Abbas ibn Abdul Muttalib قال يكي سوى كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما لا كسن في أبايا النبي وترانا وتنا كسن في أبايا معنا منا هاي a kan dabba domin inda annabi na tafiya a ƙasa baya ya dawo ne biki a baya sai dai su jera da juna an fahimta ko yake cewa ku zo bi na a baya baya na ku barwa mala'iku mala'iku ne ke mun dagi sai ku zo mu jera sallallahu alaihi wasallam amma in kuna kan dabba ne to wannan sai ya hau kuma ya dora wani a kuturi a ci gaba da tafiya wannan na nuna tawazu'un annabi wani sarki ya taba hawa doki sai ya dora wani akan kuturi babu ko haƙi ko ta fiti ko mai unguwa saboda mun kasa sai da ya haushi kadai ko to manzon Allah na hawa jaki ta ga kaskantacciyar tabbas ya hauje ya aura kuni tare da haka kuma ya goya wani a bayansa irin waɗanda suka samu kasancewar annabi ya ɗora su a kusurin dabba suna tafiya tare har ana kirga wannan cikin falalarsu sahabbai ne ƙididdigaggun cikin sahabbai wanda suka samu wannan falala ta muriyar sun zauna kan bayan dabba ɗaya su da annabi su suna taɓa jikin annabi wannan ba ƙaramin rabo bane ba Abdullahi da Abu ce kuntu kalban nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kasance a bayan annabi kira da abuki tabbata gare shi yauman a wata rana fa qala sai ce da ni ya gulam akwai tausasa zance da ke nuna jin kan annabi sallallahu alaihi wa sallam da tausasa mu'amala tsakanin shi da yara ba daka masa tsawaye ba yace ya gulam kira mai ɗauke da rahama da jin kai ya kai wannan saurayi domin gulam shine yaron da ya kusa kai ga balaga inni u'allimuka kalimat lalle zan koya maka waɗansu kalmomi abin nufi zan sanar da kai waɗansu jumloli waɗansu maganganu da wasiya waɗanda za su amfani ka a rayuwarka farko ihfazullaha yahfazka احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله كبير الكلمة من ده النبي صلى الله عليه وسلم في طائر وانا تربية ده عبد الله بن عباس in da zanto duk mutumin da ke son ya gina kansa ko ɗarka kan tarbiyya ta gari akan wannan za ka ɗora shi ihfazillaha ka kiyaye dokokin Allah yahfazka sai ba Allah zai kiyaye ka ihfazillah kiyaye dokokin Allah dan ba wai na nufin ka kiyaye Allah ba ba wai na zai iya kiyaye ubangiji ka kiyaye dokokin Allah abin da duk Allah yake yi ka yi shi a lokacin da aka ce ka yi abin da don Allah ce ka bari ka yi kokarin mai tantarsa wannan shi ne in fadillah idan kai haka ya hafazka sai ma Allah zai kare ka to wata irin kariya ubangiji ta'ala na baiwa bayansa na gari kariya iri biyu kariya ta farko shine ya kare su a dangan jikin su sai da mummunan abu ba zai rinka shafar su ba ya kare su da dukiyarsu sai da tsangaro ko hasara ba za ta rinka yawan samun su ba ya kare su a iyalan gidansu wannan ita ce kariya ta farko kariya ta biyu kuma ubangiji ya yi maka katanga tsakaninka da dukkan wani dangi na fata tsakaninka da dukkan wani dangi na halaka ya kasance kayi nesa da shi to mutum na samun irin wannan kariya guda biyu ne kariya a duniyance kariya a addinance yayin da mutum shi ma ya zanto yana kwatanta kiyaye dokokin Allah duk abin da aka ce kiyaye ta kiyaye shi in fadillah to Allah ko yake kiyaye ababai da dama cikin alqur'ani ya ce hafizu ala salawati wa salati al-wusta sai kai muhafaza akan sallar ta wallazina hum ala salatihim yuhafizuna bayan haka bayan ya ce ka kiyaye sallah ubangiji ya ce ka kiyaye farajinta an gane ku kullum mu'minin ya gudu min absarihim wa yafazu furujahum wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mulumin bayan haka Allah ya kuka kiyaye rantsuwar ka wa hafazu aymanakum ma'ana kada ka kuskura ka yanke sai in kana da gaskiya to yayin da ka zanto mai kiyaye sallah mai kiyaye farajinka mai kiyaye harshenka mai domin da annabi ya cewa ma'azu bin jabal yake cewa ka kare wannan an gane ko kuffa alaika haka ka kiyaye wannan sai nuna masa harshe sai ce wa inna la mu'afazuna bima da takallamu bihi yanzu har zance ma da muke yi ranar tashin kiyama za a mana hisabi a kai za a kama mu da wannan manzo Allah ke ta wa hal yakubbu nasu wa hal yakubbu yakubbu nasa fin nari على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا الصائد ألسنتهم sun akwai abin da ke jefa mutane cikin wuta su fara zuwa da fuska ko karan hancin ke fara gogar wutar jahannama akwai abin da ke sa a haka in ban da girbe-girben harsunan su ka bi kenan sai ka kiyaye harsanka sai ka kiyaye farjinka sai ka kiyaye cikinka sai ka kiyaye zuciyarka zuciya ka kiyaye ta karkasa shirka karkasa hasada karkasa girman kai farji ka kiyaye shi kada ka yi sanya wannan gaba mai tsada ta jikinka sai inda Allah halatta maka matarka ta aure ko ku yanga shar'antacciya a musulunci ka kiyaye idanka kar ka kalli dangin haramun da ka kiyaye cikinka kar ka ci ko ka ta haramun ka kiyaye gangar jikinka kada ka fitirce shi da tufafi na haram ka zan ko in fazillah ke duk wanda wanda ya kiyaye dokar Allah ke in kai haka ya hafarka shi ma Allah zai kiyaye ka to irin wannan bayan su ne Allah yake ya zana cikin alqur'ani cikin halaye da dari at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna al-sa'ibuna al-raki'una al-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar tikini wal hafiduna li hududi ma kike yi wal hafiduna furujahum wal hafizat wa zakiruna Allah kathiran wa zakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran dare ku wannan shine في أظن كده إنه سدايا الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواد حفيظ وندي كسل فينا كتير فينا كتير وأنا إن فضل الله يا فضل kasar dokokin Allah ko ma sai Allah kiyaye kai ba ta kariya ta bangarori guda biyu sai dai da fatan cewa fazkuruni azkurkum in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ihfazillaha tajidhu tujaha ka kiyaye dokokin Allah zaka samu Allah a gabanka ma'ana zai rinka maka jagoranci cikin duk abin da ka sa gaba idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'in billah idza sa'alta in zaka roka fas'alillah ka roki Allah shi kadai wa idza sa'anta in ko zaka nemi taimako fas'in billah to ka nemi taimako a wurin Allah shi kadai wannan jumla ta cikin hadisi daidai take da ayar nan ta cikin suratul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in billah domin idza sa'alta idan zaka roka ma'ana idza da'awta kenan in zaka kira don neman alkhairi don neman sirri daga sharri ka roƙuwa ka roki Allah shi kadai wanda addu'a din nan manzon Allah ya fassara shi cewa addu'a huwa ibada shi kanki roƙo in ka roki Allah roƙon nan addu'a ce addu'an nan kuma ibada ce ko ba haka ba Allah ya ce wa qad rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ko roki ni zan amsa muku sai ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati bai ce ba innal ladzina yastakbiruna an da'awati fa fassara du'a bil ibada dukkan waɗanda suke girman kai da barin ibada ta ma'ana wanda ba ta roƙo na wanda baya roƙon Allah ba Allah na fushi da shi bambancin Allah da dan adam dan adam in kace yawan roƙon sa sai ku fata in ya ganka sai ya koya ubangiji kuma in baka roƙon sa sai ya fushi da kai الله يغضب إن تركت سؤالك وبني آدم حين يسأل يغضب ubangiji na fushi ne in ka kyale roƙonka in ka ka roƙonka dan adam ko lokacin da kake yawan roƙonka lokacin za ku fata idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'al billah wannan ke nuna ana bukatar mutum ya zanto mai nacewa da ibada mai nacewa da roƙon ubangiji roƙo kuma iri biyu ne imma roƙo da sigar ibada tsantsa kamar yi wata jiki la ilaha illallah wa la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah duk wannan ya kunshi ne ibada domin kana yaban Allah ne da kalmomi masu tsarki kalmomi masu girman daraja kana kambama Allah da su to wannan kana kaskantar da kai ga Allah kana nuna musu kamalan mulkinsa kana nuna kai gajiyawarka wannan ana kiransa da suna addu'a addu'a da ma'anar ibada din sa akwai addu'a da ma'anar roƙo shine ka roƙe shi kai da kanka bukatun ka ko na duniya ko na lahira اللهم اغفر اللهم ارحمني اللهم عافني اللهم اعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني عن يميني وعن شمالي da sauransu dukkan waɗannan roƙo ne kake to duk guda biyun ana so bawa ya rinka yawaita su kuma in zai roƙa Allah ta ɗaya zai roƙa dan haƙƙin roƙo da Allah ne yayin da ka roƙi wani ba Allah ba to kai shirka babbar shirka irin wata ke fitar da mutum daga cikin musulunci da haka lalle kowa zai roƙa ya roƙi Allah shi haka Allah ya da manzon sallallahu alaihi wasallam wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin kada ka roƙi wani Allah wanda ba zai iya amfana da kai ba ka roƙe cikin ba zai iya cutar da kai ba in ka fata in ko har ka fito ka kira wani Allah to ka zanto cikin azabi ma'ana ka zanto cikin masu shirka ke wa idan sa'anta fasa indillah in zaka nemi taimako ka nemi taimako wajen Allah wato kaga Allah na kullu ta roƙe shi kenan was'alullaha min fadli ku roƙi Allah cikin falalarsa ujibu da'watad da'i idza da'an falyustajibu li وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون kuma in zaka nemi taimako ka nema a wurin Allah ta'ala shi kadai wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi shay ka sani da a ce al'umma za su tattaru akan su amfane ka da wani abu sai ka yi biki da ta kira bi shay'in ba tare da al-dalam ba don yi nuna wannan abin komin girman ka komin kankantar ka inda mutane za su tattaru akan su amfane ka da wani abu komin kankantar sa lam yanfa'uka ba ka iya amfanar ka da komai illa bi shay'in kad katabahu Allah lak sai da abin da Allah ya riga ya rubuta maka na kuma tun yaushe ya rubuta maka tun kana ci tun lokacin da aka busa rai fa umaru bi arba'i kalimatin bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa taqiyin aw sa'id tun kana cikin an riga an rubuta komai na kan yan adam inda za su taru sai sun yi maka gata wallahi ba za su iya tsara maka da abu da ba za su kare ka da komai ba sai da abin da Allah ya riga ya rubuta a ciki cewa naka wa in istama'u ala an yadurru inda za su tattaru akan su cutar da kai sai inda wani abu lam yadurru fa illa bi shay'in qad katabahu Allah alayhi ba su isa su cutar da kai da wani abu ba sai da abin da Allah ya riga ya rubuta kanka cewa zai same ka رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام أرجع أن توفي القلمة وجفت الصحف تكدوس يرجع سندوس وأنا القلمة وأنا تكدوس القلمة da Ubangiji ya umarci mala'iku su yi rubutu na arzikin kowa da ajalin kowa da aikinsa da kasancewarsa ɗan wuta ko ɗan aljanna lokacin da mutum da take cikin mala'iku sun riga sun gama wannan na nuna wani bai iso zo ya canja wannan abin da mala'iku suka rubuta ba idan Allah ya rubuto kana fakira kana fakiri inda za a karama dukkan mutanen duniya kan sai sun wadatar da kai haka za su mutu kana fakiri idan Allah ya yoka cikin masu kuɗi da hannu da shuni inda duk duniya za ka kai maka bara kan ta kare tattalin arzikin ka wallahi ba su ba haka za ka mutu kana moda ba yadda su da Allah ya riga to wajen wannan mai ke nuna mana abinda wannan yake nuna mana kenan sai mu koma ga Allah shi kenan kiyaye dokar Allah jin tsoron fushinsa neman yardarsa ba kiyaye dokar dan adam da jin tsoron fushin dan adam da neman yardar dan adam ba domin dan adam din nan bai sai kare ka ba bai sai rage ka ba Allah shine ke da iko mai kare ka ko ya rage ka to wanda ke da iko shi ya kamata ka ji tsoron ka nemi yardarsa ko kuma wanda bai da iko kaga mai iko ke shi yasa dukkan wanda yake jin tsoron waɗansu mutane kada su tsoratar da shi kaske su ji da shi kada su sa ya rasa cikin abin da Allah ya riga ya kabar musa nufi da hakika ya garanci ubangiji dan haka ka koma zuwa ga Allah cikin rufi atul kalam wa jaffa tisku idan muka lura cikin hadisin waɗansu matsaloli da suke da alaka da lugar larabci yace annal ummata law istama'at a jumlar farko da ya zo a jumla ta biyu sai ce wa in istama'u dukkan su ma'ana ɗaya ce domin idan ya ce in istama'at an kalli lafazin al'umma lafazi ne mu'annas da haka sai aka ce ijtama'a sai zan to ta nufin yahudu ila al'umma din idan aka ce ijtama'u an lura da lafazin al'umma din nan ba lafazin aka kalla ba ma'anarsa ma'anarsa aljama'a minan nas shike ne ijtama'u dukkan to ya halatta kenan a larabci رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح إمام الترمذي يروي يتي حديثي حسن حديثي كما صحيح وفي رواية غير غير الترمذي نرجع من من بيان أبايا من معنى حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي a wata riwaya wadda imam turmizi bai ruwaito ta ba sai dai waɗansu malaman hadisi suka ruwaito ta kamar abdul humay kamar yadda ibn rajab al-hanbali ya isara cikin littafin sa wato jami'ul ulum wal fiqh a cikin wata riwaya abinda annabi yake ihfazullaha tajidhu amama ka kiyaye dokokin Allah zaka sami Allah a gabanka ma'ana zai kasance tare da kai wajen taimakon ka shi ne tajihu amama sai maka jagoranci cikin duk abin da ka sa a gaba za ka dace da ma'iyyarsa ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda nemi sanayya da Allah lokacin da kake cikin yalwa sai Allah ya san ka lokacin da kake cikin tsanani to sanayya da Allah ko sanin Allah iri biyu sanin Allah na farko shine sanin sa a matsayinsa na alkhali mahalicci al-ma'budu bi haqq abin bauta da gaskiya alladhi lahu al-asma'ul husna wa sifatul ula wanda yake da sunaye mafiya kyau da sifofi na kamala da suke nuna bunƙasa sanin Allah ta wannan hanyar ko sanin Allah ta hanyar ayyukansa kasancewa ta khaliqu samawati wal ard wa ma fihima wa ma bainahuma khaliqu jami'ul makhluqat mahalicin sama da kasa da abin da ke tsakanin su da abin da ke cikin su mahalicin dukkan dangin ababen halitta idan mutum ya san Allah ta wannan sanin ya san shi ta bangare na farko ke ta iya yi wa ya masa irin wannan sanin tare da haka kuma ya ji bauta ya san cewa Allah shi ne halitta mai kashe mai rayuwa amma kuma ya ji mata ne na haka wannan sanin idan mutum ya yi shi ji kaɗai baya wadatarsa sai ya haɗa da sani na biyu ma'arifatullahi na biyu shine mailul kalbi ilai karkata zuciya gaba daya zuwa ga wajen Allah ɗin imtizalan li awamirihi wajnadun min awamihi رجاء من رحمته ورهبة من عقابه وسخطه توكلا عليه وإنابة إليه وتوبة إليه وطلب المغفرة منه سبحانه وتعالى وأنا فينا كنا الله كثير كيف تزوجي أزواج الله wajen bin abin da yake da hannuwa daga abin da ya hana wajen dogaro ga littafi wajen fatan samun aljanna wurinsa wajen neman tsari ya kiyaye ta daga shiga wuta daga wurin su kaɗai mutum ya kasance ya yanke gaba ɗaya daga duniyar mutane ya tare zuwa ga ubangiji abin nufi ba wanda ya ɗauka a duniyar nan na iya amfani da shi in ba Allah ba don haka sai ya mayar da hankali wajen bauta ga Allah da zai wannan shi ne sanin Allah da shi kuma wannan bayan mutum kuma duk tare da haka ya zanto mai yawaita istighfar ya zanto mai yawaita zikiri ya zanto mai yawaita halala mai yawaita karatun alqur'ani wannan cikakken sanin Allah ne duk inda kaji an ce al'arifuna billahi to irin waɗannan sune al'arifuna billahi waɗanda suka san Allah hakikanin sune tare da bauta masa shi kadai ba tare da sun hada su amma ka san Allah ba ka masa bauta wannan ba ta zama al'arifu billahi da shi an gane ku تعرف الى الله في الرخاء لمتنير الله لكم عندك في الدنيا to menene za ka san Allah kenan a cikin wannan hali ka yi ilimi tare da aiki dan za ka san Allah ne ta hanyar sunayensa da sifofinsa ko ba ku ba to sunayen nan nasa a ina suke a cikin Qur'ani da hadisan manzo Allah ta tuyo to kai da baka zuwa makaranta ba ka san Qur'ani ba ka san hadisi ba kai za ka san Allah kake a cikin ta hanyar sunayensa da sifofinsa ta hanyar sanin abin da yake so da wanda bayan ai wani lokaci kana sanin kana sanin mutum ne ta hanyar sanin da yake so da me da me bayan sa yanzu duk abokin ka da kai gogayya ne yau da gobe kuna tare shekara goma ko sha biyar ko ashirin ka san abin da yan aka ce yi kaza zai iya yi ka san abin da an ce yayi za ka ce sai ku bari kuma wannan ya karko ana da kan ni na so ki nake tare da shi na san abin da zai na san me me ba zai to yaya za ka yi ka san haka game da Allah sai ka karanta Qur'ani ko ka karanta hadisi sannan ne ka san na san Allah yana son kaza na san Allah baya son kaza Allah yana son ayi sallah baya son ayi wulakanta ta saboda me saboda yake hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta Allah na san a bayar da zakka saboda me yake kuzu min amwalihim sadaqatan tutawfiruhum wa tuzkihim biha wa salli alaihim wa atumu salata wa atu zakata wa ta'umu zakiyin kuma in za a bayar ya ce mutane takwas kaɗai za a baban da su kan aba kowa saboda ne ya kai inda masu da kasu zai fukara wani mataki ne amini na alaiha Allah madaukakin sarki yana son azumi saboda ne sai ya ce kuti ba alaikum siyama kamar kuti ba alal ladina min qablikum yana son haji saboda ne ya ce walillahi ala nasi rijil baiti min qata'a ilayhi sabila wa azinkum nasi bil hadi ya ku rijalan wa ala kulli dami yatina min kulli fardin amin li yashhadu manafi'a lakum ubangiji ta'ala baya son zina dan ya ce wala takarbu zina baya son kariya dan ya ce kaza baya son saba kauli dan ya ce kaza baya son kaza dan ya ce kaza ashe ba sa iya sanin Allah sai ta hanyar me alqur'ani da hadisi sai ta hanyar karatu ashe yayin da aka samu mutum yana kokowar sanin Allah amma ta wata hanya daban ba ta hanyar qur'ani ba ba ta hanyar hadisi ba dan Allah ya ba hanyar da ake sanin Allah bai ba hanyar da ake sanin Allah ba wannan su da makon su kokarin sanin Allah ta hanyar Qur'ani da hadisi su san sunayensa الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المسوي الخلاق العليم السميع البصير العفو الغفور الكبير المتعال القريب تكون بسنة في القرآن بس الطيب وانا بين الحديث بين الله تعالى طيب والله يسوي الله طيبا الجميل لأن الله جميل يحب الجمال في كنا جيبي ɗan yi makon ya kokarin sanin Allah ta wannan hanyoyin wani shi kenan sai koma ɗauki ya rufe kansa ya sauri da zai san Allah ta hanyar ganin Allah annabi Musa tun yana da rai yace rabbi arni anzur ilayka Allah ta dace ne lan tara za ka iya gani na ba sai ka kulle ɗauki sai ka gaishe kuma ba za a gaishe bala ta dirko al absar wa huwa yudriku al absar wa huwa al latif al khabir ya za ka kasance sai ka koma qur'ani sai ka koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi dukkan wanda ya nemi sanin Allah ba ta hanyar Qur'ani ba ba ta hanyar hadisi ba ya ratse wa hanyar gaskiya sai dai a roƙan masa Allah shirya Allah dawo da cikin shirya ta'arraf ila Allah sirra ka nemi sanayya da Allah sirra ka lokacin da kake cikin yalwa ya arifka fi shidda ubangiji zai san da kai in kana cikin sanyi to shi ne waɗansu malamai suke cewa ka rinka yawaita addu'a ka rinka yawaita zikiri ka rinka ambatan Allah lokacin da kake cikin yalwa koshin lafiya walwalan arziki walwalan arziki wadata walwalan rayuwa don idan ka shiga cikin tsanani sai ubangiji ya tuna da kai akwai kafu idan ka shiga cikin tsanani sai ubangiji subhanahu wa ta'ala tana da kai ne ma'anar ya arifka fi shidda amma dukkan wanda lokacin da yake cikin yalwa yake cikin walwala yake cikin samuwar arziki baya ambatan Allah yayin da ya samu kansa cikin tsanani ubangiji ba zai kula da shi yasa suka ce ku kalli bambanci tsakanin annabin Allah zannun shine annabi Yunus ko da kuma wa da kuma fir'auna annabi yunus alaihi salam ya kasance ya san Allah tun yana cikin yalwa dan haka da ya zo cikin tsanani shine lokacin da kifi ya haɗe shi ya shiga da shi cikin duhu wa na da sun zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah ya amsa masa sai Allah ke falaula annahu kana minal musabbihin lallaka ta fi ta sani ikin da yau ba dan da ma can yana cikin masu tasbihi ba da ma can ya kasance cikin masu tasbihi ba da sai ya zauna cikin cikin wanda yake cikin har yi zauta jin kiyama ta ji fa falaula annahu kana kun da sun yana cikin masu tasbihi yasa fir'auna da baya tasbihi da da lokacin da ambaliyar ruwa ta zo ya tasbihi ya kuma shahada ba sai masa amfani ba hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu fir'auna da kansa sai ce amantu na yi imani annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il tabbas ba abin bauta da gaske sai wanda banu isra'ilawa suka yi imani da shi wa ana min al-muslimin ni ma ina cikin musulmai sai Allah ce al'ana yanzu ma'ana me yasa kake da lamma kana firqa lam yata'arraf ila Allah وإنما تعرف إلى الله بعد أن كان في الشدة yana cikin tsanani dab da mutuwa ta kai kira ga Allah Allah ce a Allah san kamar baka sani ba yanzu sanin yanzu ba zai maka amfani ba da lam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'athana thumma Allah allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika al-kafirun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Hurairah riwayat Tirmidhi riwayat Hakim hadisi sahihi yake cewa dukkan wanda yake so Allah ya ansa masa addu'a in ya shiga tsanani da halin kakanikari to ya rinka roƙon Allah lokacin da yake cikin walwala magana ta kai duk wanda yake so an samu ko in ya shiga cikin tsanani to ya zanto mai yawaita addu'a lokacin da yake cikin mai cikin yalwa ka zanto mai biyayya ga Allah lokacin da kake cikin yalwa ba wai da ka manta da na tasbahar ka take ba sai da talauci ya zo sai mutum ke neman tasbaha a kasuwar kurmi bayan talauci ya zo lokacin da yake cikin walwala babu ruwan shi tasbaha ba ruwan shi da qur'ani ba ruwan shi da halilla ko istighfari kawai gaban kansa yake ci ba abin da masa zafi sai lokacin da tsanani ya tsanani ya samu tsanani cikin arziki ka samu shi kenan yana tafiya a mota ma wurji yake yana cikin mai ma wurji yake in ma kace salamu alaikum wai baya ansa wai wurji yake wai wurji yake yanzu a al'ada wa'lam anna ma asfa'aka lam yakul yusibak ka sani cewa duk abin da ya kure maka bai same ka ba lam yakul yusibak da ma san ba a yi shi don ya same ka din ba wa ma asabaka lam yakul yusibaka abin da ku duk ya same ka dama ba a yi shi ba don ya kuskure maka wa'lam anna an-nasra ma as-sabri ka sani cewa ita cin nasara tana tare da hakuri ne duk wanda yake son cin samun nasara cikin abin da ya sa gaba sai ya zo mai mai hakuri wato abin da ke nuna yake ne kai dai ka yi riko da sababi irin wanda in an bi za a ci nasara amma kar ka gaggauta nasarar cewa ta zo maka nan da minti biyar ko goma ko kwana biyar ko wata in dai ka bi hanyar to ka ji ya hakuri to nasara in na tafi wa annal faraja ma al karbi kuma lalle yayewa kana tare da bakin ciki lokacin da duka bakin ciki ya tarmuke ka to insha Allah tarja ta zuwa cikin abinda ake so sai duka kiyaye dokar Allah wa anna ma'al usri yusra kuma lalle tare da tsanani a kushe ina suratul sabr dai ba fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra nan gurin shine malamai suke cewa qa'ida an-nukratu idza u'idat laysat al-ula fi al-thaniya amma al-ma'rifatu idza u'idat kanat al-ula fi 'ayn al-thaniya فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا kaga anan gurin da al'usuf da al-yusuf da an ambace su nawa to bi biyu shi yusuf an ambace su ba tare da alif da lam ba shi kuma al-usuf an ambace su tare da me alif da lam to ka'ida shine duk abin da aka sa masa alif da lam aka ambace shi a karan farko da alif da lam aka sake wani mata ambatansa da alif da lam to na farkon shi ne na biyu na biyu shi ne farko amma duk abin da aka cire alif da lam to na farkon daban na biyu kuma daban a nan idan ka haɗa lissafin sai ya baka cewa yusuf din guda biyu ne kufur din guda nawa daya wato tsananin ɗaya ne saukin fa guda biyu idan Allah idan aka haɗu kokowa tsakanin biyu da tsayawa zai tsaya da wani shi ne ashe yusuf din guda biyu ne kufur din fa guda daya idan lokacin da kaga abu yayi tsanani ya ƙara tsanani matukar bawa ya koma ga Allah kar ya damu alama ce ta cewa na karar da kusa ya fasike ta ta da shaddar khaffat in dai tsanani ya tsanani to sauki na tafi ka jira za ta tafi wala rubba nazilatin yadiqu biha al-fata zar'an wa 'inda Allah minha al-makhraj zaqat falamma tahtamat alaqatuha turjat da kun ta abin wahala su furge kusan ku da dama za a ga wani bakin ciki da halin tsakanuka ya dabai da yi mutum mahudarsa mabudinsa yana wurin Allah ta'ala zaqat tsananin ya yi tsanani wasu haka mas'ala katuwa sarƙoƙin ta sai riga sun kewaye mutum na sigo da halin tsakanuka yi sun rigar nan ta sai aka karya sarƙoƙin wa kuntu azin wahala su furge da ina tsammanin ba za a karya su ba ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره كم جعل الله لكل شيء قدرا in dai ka ji tsoron Allah Allah zai sa maka mafita duk tsoron ka tsoron Allah Allah zai sa maka mafita shi yasa lokacin da kake kan mukami lokacin da kake cikin yalwa har ka kasuwanci na darawa sana'ar kana tafiya daidai a wannan lokacin ne ya kamata ka fi dacewa da ibada idan ka samu karaya sai Allah ya tuna da kai amma duka wanda baya tuna Allah lokacin da yake cikin yarwa sai in ya da tsanni ba kwata kai za a yi sai duk kawai an samu ba an gane ko wa annan nasara ma'a sabari dole in kana son ka nasara sai ka hada da hakuri ba a yin gazafi wa annal faraja ma'al karbi lokacin da dukkan ciki ya lullube ka yi hakuri buɗi na kusa wa anna ma la usri yusra kuma lalle sauki na tare da kai الرابع عن انس رضي الله عنه قال انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الموبقات wannan hadisi na wasu cikin wannan babu an karɓo daga Anas dan Malik Allah ya kare ta gare shi kale yace da tabi'ai innakum la ta'lamu la ta'maluna a'malan wallahi ku kuna aikata waɗansu ayyuka hiya adaqqu fi a'yunikum min as-sa'ari wannan ayyukan su ne mafi firantaka a cikin zukatanku ko a ganin ku min as-sa'ari sama da gashi gashi ma ya fi su kauri gani kuke yan ayyuka ne kanana ba su kala sun karya ba kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu ko lokacin annabi mun kasance mana irin irin wannan ayyuka mun mubi ka cewa suna cikin ayyuka masu halakar da dan adam lokacin lokacin ta biya wato bambancin ilimi yayin da zamani ya tafi ba dan lokacin annabi shine mafi kamalan zamani shi yasa wanda suka yi zamani su suka rantsa mafi kamalan mutane gaba daya dan Allah baya zabarwa annabi sahabbai abokane sai gwara ta da haka yake cewa ɗaliban su cikin tabi'ai yanzu ku kuna nuna kananan ayyuka da kuke na farko irin ayyukan nan da kuke ganin ma turantakar su ma wato har gashi ya fi su kauri mu a lokacin annabi muna kurba cikin almubika ma'ana wannan ke nuna cikakkiyar muraqaba na sahabbai kenan wajen bin diddigi ba sa rena karamin aiki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iyyakum wa muhaqqaratiz dhunub ku kiyayi ƙananan zunubai ku tsoraci ƙananan zunubai sai ya kwatanta misalin su ya ce misalin ƙananan zunubai illar su kamar mutane ne suka sauka a dajin Allah sun zo mafarki babu itacen da za su yi gai sai madugun tafiya shugaban ayarin tafiya ya ce da su kowa ya tafi ba abin da muke so so samun kara ɗaya ko itace guda ɗaya ko sanda ɗaya kada ya ɗauko mun sama da ɗaya mutanen ku suna da yawa wancan ya ɗauko ɗaya wancan ya ɗauko ɗaya wancan ya ɗauko ɗaya idan suka taru da za su kaga sun zama itace masu yawa yake suka tara ya ishe su suka dafa bujurin su suka ci yake to haka kananan zunubai su yau kai dan kadan baka damu ba bayan minti bai ka kace wani baka damu ba sai su taru su taru su taru har sai sun halakar da mu yasa aka kwatanta mummuni cewa mummuni na gari shine wanda yake ganin zunubin sa komai kankanta sa kamar girman dutsen uhudu amma munafiki ko wanda baya da kamalar imani shine idan ya zunubi ma sai wani ganin kamar ko da ne yake sa ta kusa da idan sa dan dan wannan ma ai ba ko ai Allah gafur rahim Allah gafur rahim amma yake zai maka ko baka mota san da za a yi ba ai ba za ka ce gafur rahim ba haka ne abin da ka faɗa kalmar sun haka maurido na albata maurido na albata da haka mummuni sai ya kiyaye duk girman zunubi wato duk kananan kanancin zunubi wato ba su zunubin za a kalla ba ka bi girman wasa sabawa wanda ka kiri dokar da za ta kalla shi ne ubangiji ta ala رواه البخاري وان حديث الامام البخاري وقال المهلكات المهلكات abinda ake nufi da al-mubiqat sune al-muhlikat ababe masu halakarwa al-khamis hadisi na biyar cikin wannan babi an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه أنكر قولنا حديثي لدى أبو هريرة الله كتاب سأدري يقول من الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله يغار lalle Allah ta'ala yana yin kifi wa ghayratullah kifin Allah kuwa an ya'ti al-mu'minu ma harrama Allah alayhi mu'mini ya zo kema abin da Allah ya haramta masa to wannan Allah ke kifi menene kifi kifi ai shine wato hubbul iftisa san ka ke bantu da wani abu da haisu la yashtaruku ma'a dawlan kafi sai da wani bai tare da kai cikin abu wannan ba shine kifi ba to kishin da ubangiji ta ala ke yi wato kishi ne kan dokokin da baya son a kare dokar an gane ko ubangiji ta ala baya son bawa ya zake wa abin da ya haramta masa wato an ya ce mun ma harama Allah alaihi da cewar wannan hadisi da babin muraqaba shine dan in har bawa ya san wannan hadisi ya kudurce ma'anarsa a zuci to lalle dukkan abin da yake na haramun na zai kokarin ya tunta idan ya san Allah bai kifin wannan kifin da yake na kurka zuciya mata shi yasa ya haramta mata to sai da anan gurin kifi da dukkan ma abin da za a kwanta Allah da shi na Allah tun daban na dan adam daban dan adam da shi kifin dan adam shine wato hayajanul dami wato ko kuma ka ce hayajanul qalb wato zuciya ta rike ko ta firgita saboda damuwa kan wani abu to kuma Allah ba za ka san tafi da abin da dan adam ke kusantuwa da shi ba duk abin da Allah ya bai wa kansa na sifa na shi da ban na dan adam don sai Allah da Allah zai ka mislihi sai da haka za mu tabbatar mu Allah abin da ya tabbatar wa kansa amma ba tare da mun karanta shi da dan adam wal ghayr wannan hadisi muttafaqun alayhi wal ghayratu abin da ake nufi da ghayra bi fathul ghayn da yawa wato ghaynun din nan fataha wa asluha al anafa abin da ake nufi da al ghayra shine al anafa wato kyamar wani ya aikata kaza ko ya tarayya da ke cikin kaza a sadisu hadisi na shi da cikin wannan babi ana bi hurairar ta radiyallahu anhu an karɓo daga abu hurairar Allah shi kare ta a gare shi annahu sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu shi abu hurairar ya ji manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yana cewa inna salasatan fi bani isra'il lalle waɗansu mutane cikin banu isra'il Isra'il sun suna ne na Yaqub alaihi salam dukkan waɗanda ke dangantuwa zuwa ga annabi Yaqub dan annabi Ishaq dan annabi Ibrahim alaihi salam ko alaihi salatu wa salam ana kiran zurriyar gidansa gaba ɗaya banu Isra'il lalle waɗansu tawaga cikin banu Isra'il guda uku mutum uku abrasa wa akra wa a'ama na farko abras mai cuta ta albaras shine fari da yake fitowa jikin mutum ya wuce na al'ada zaba ya kenan ko wanda galibi baya da magani abu ne mai wahalar warkaswa wa akra da kuma al'akra shine mutumin da kansa ba gashi mai kora kenan wa ama da koma kahu waɗannan mutane guda uku arada Allah an yabi tabiyahu ubangiji ya so ya musu jarabawa dan ya bayyana wa mutane cewa wane ne ya jarabawa da ba wai dan shi Allah bai sani ba galibi malami idan zai sanya jarabawa a makaranta ai ba da tabbas in wani zai ci wani zai faɗi ko to ubangiji ma haka yake a Allah kafin ya jarabawa ya san waye zai faɗi ya san waye zai faɗi amma jarabawa ce ta bayyana halayen su ga mutane kamar yadda ce wala nabul wannakum hatta na'lamul mujahidin minkum was-sabirin wa nabul wa akhbarakum أراد الله أن يبتليهم ألا يكون جربيهم فبعث الله إليهم ملكا سيء من يجي يسيروا مسلم ملائكة fa'ata al-abrasa wannan mala'ika da yazo asalin kalmar malak ma'alak ma'alak yamin ba'dahu hamza thumma al-hamza ba'da al-lam thumma al-lam ba'da al-kaf sai aka yi abin da ake kira al-ilalul qalbi aka canza al-hamza ta koma bayan lamun sai zanto mal'ak sannan kuma sai ita wannan mal'ak al-hamza kuma sai aka goge ta sai aka mayar da alif a wurin sai zanto a sai aka goge alhamza sai zanto malak to su bai dan zo din sai malaika a sake dawo da alhamza din a sai din dan zo din ya turo musu wani mala'ika shi wannan mala'ikan ke ya zo a siffar dan adam fa atal abrasa sai fara zuwa wajen wannan mai ciwon zabaya fa qala yake da shi ayi shay'in ahabbu ilayhi me ka fi so cikin dangin dukiyoyin duniya me ka fi so cikin baiwa ta duniya قال لون حسن كتاب أبدا لك سوء الله يسمى لون بالكو وجلد حسن دجاجي كتاوى وكو فاتا كتاوى فاتا في كتاوى ويذهب عن الذي قد قدرني الناس كما أظن أن متعني في كاماتا سبب فيه تفيه برني shine ne cutar nan tun da baya kasanto jiki na yayi gau har mutane ba su son zama da ni in dai na samu launin jiki mai kyau fata mai kyau abin nan da mutane ke ganin suna kyamata saboda su bar mu cikin bukatar tafiya fa masa hafu sai wannan mala'ika ya tafa shi fa zahaba anhu qadruhu sai dukkan wannan abin da mutane ke kyamata saboda su ya kau wa utiya launin hasanan aka ba shi kyakkyawan launi wa jildan hasanan aka ba shi kyakkyawan fata kuma قال ملائكة يسألك سؤال في فأي المال أحب إليك cikin nau'ikan dukiya ko ne ka fi so kan al'ibiru sai ta abin da nake so shine wato ainihin rakuma aw qala al-basar ko kuma sami wato sai da cikin marwaya hadisi shine ya karka yace in ma dai ya ce rakuma in ma dai ya ce sami amma can gaba cikin hadisin wani abu zai zo da zai nuna mana rakuma da yake ba shanu ba ita ce kyakkyawar da ita ce ruwayar inda ma da ke shakkar rawi bar wajen hadisi yayi shakka an gane ku to yace abin da na fito kenan cikin dangin abin illa an al abrasa aw al akra qala ahaduhuma al iblu wa qala al akhar al baqadu al baqaru فأعطي ناقة أخرى فقال بارك الله لك فيها lokacin da yace illa anna al-abrasa aw al-asra'a qala ahaduhuma al-ibnu wa qala al-akhar al-basaru da ciki da ciki da ya kai wata goma domin daga al'ashar an gane ku wato tana dab da haihuwa ke fa qala yace da fi barakallahu laka fiha ubangiji ya sanya maka albarka fa'at al-aqra wannan mala'ika ya riga ya gama da mai ciwon albarka ko sai kuma ya zo wajen mai kora فقال يتي دشي اي شيء احب اليك me kafi kauna a gidan duniyar nan qala sai mai kora ce dashi sha'run hasan abinda nake so gashi kikkiawa wa yazhabu anni hadha alladhi qadrani an-nas kuma wannan abin da mutane suka kyamace ni saboda shi ya kau ya bar ni fa masaha shi ma sai mala'ika ya shafa jikinsa ko ya shafa kansa fa zahaba anhu sai kura ta kau wa yuti sha'ran hasanan aka bashi kikkiawan gashi kala sai mala'ika ya kuma cewa da shi fa ayyul mali ahabbu ilayka cikin dukiya ko me kafi kauna qala al-baqaru sai ta abin da nake so shanu wa utiya bakaratan hamila sai aka ba shi saniya mai ciki tana dab da haihuwa wa qala barakallahu laka fiha yace Allah sanya maka albarka ce saurawa kenan saura makafu fa atal a'ama sai mala'ikan kuma ya garzaya ya tafi wajen wancan makafu فقال أي شيء أحب إليك يتم يكفي كونا على يورك الدنيا قال أن يرد الله إلي بصري يتي أبينا مكسو الله يداوى من دقنينا فأبصر به الناس إن سامو دامر قنم متاني دس فمسحه شما سي ملائكة أن يتفاشي فرد الله بصره sai ubangiji ya dawo masa da ganinsa qala fa ayyul mali ahabbu ilayka yace cikin dukiya mai kafi kaunar ka samu قال الغنم yace abin da nafi so in samu shine wato ainihin tumaki alganam dai yana gaskatuwa akan tumaki yana gaskatuwa akan awaki fa uti ya shatan walidan sai aka bashi akuya mai ciki ita ce walidan mai ciki kenan to an riga an gama da su gaba ɗaya kenan fa anta jahazani sai waɗancan guda biyun farko da mai da wanda aka ba raƙuma da wanda aka ba saniya sai da tinkiyar da raƙuma suka haihu wa walla da haza wannan kuma wanda aka ba shi akuya ita ma akuyar ta haihu sukan ce annatat ko al'intat dangane da haihuwar raƙuma ko haihuwar shanu amma idan haihuwa ce ta tumaki ko awaki sun ce alwilada ke an gane ko shi sa aka bambanta larabcin amma ma'anar su ɗaya ne duk haihuwa ne sai dai su larabawa sukan bambance ta fuskar lafazi amma dai ma'anar ɗaya ce fa an ta jahaza ni wa wanda da haza ma'ana da wanda aka ba raƙuma da wanda aka ba saniya kowa ya jibinci dabbarsa har ta haihu shi ma wanda aka bai wa kuma ya jibinci wato akuya ya jibinci ta haihu fa kana li hadha wadi min al ibi ibli wa li hadha wadi min al bakari wa li hadha wadi min al ganami sai wannan ya kasance yana da katon fili cike garke guda na rakuma don nashi ne yau da gobe kenan sun hauhawu sun yawa wannan ya kasance yana da katon fili cike da shanu don nashi ne wannan yana da katon fili cike da awaki don nashi ne kowa Allah ya rawata masa dukiyarsa kaga kazantar da yake ciki ta tafi nan kasan da yake ciki ya tafi ga kuma dukiya an riga an samu thumma innahu atal abrasa sai wannan mala'ika sake dawowa karo da biyu jarabawa ta zo ke sai zo wajen mai ciwon albaras fi suratihi wa hay'ati yazo a cikin surarsa da kamarsa irin wanda yake ciki da kafin a canja masa jiki sura shine khilqa yadda Allah ya halitta shi hay'a yanayin tufafin da ke jikinsa komai yadda yake ciki haka ya zo masa fa qala ya rajulun miskin ni mutum ne talaka kad qata'at bi al-hibal fi safari gaba ɗaya guzuri na ya riga ya yanke mun a cikin fitata al-hibal jam'i na kalmar al-hablu al-hablu kuma igiya sai dai larabawa sukan ce al-hablu suna nufin dukkan wani sabab wani sababi na cimma wata bukatar ka sababin matafi na cimma zuwa garin salafiya shine mai samuwar guzuri da abin hawa to kaga wanda ya zama shine sababi kin kadin qata adbil ibadu dukkan wani sababi na tafiya ya yake imma dabba ta ta kasa imma guzuri na ya kare imma duka biyu kin fala bala ghaliyal yawma wallahi yau dai kan ba yadda zan isu zuwa gari na illa billahi sai da taimakon Allah sun mabika sannan kuma da dan agajin da kai za ka yi as'aluka billazi ataka al-lawn al-hasan ina gama ka da wanda ya baka kyakkyawan launi wal jild al-hasan ya baka kyakkyawar fata wal mala ya baka dukiya ina roƙonka ba'iran ka bani ko da raƙumi guda ɗaya ataballagu bihi fi safari wanda zan samu isuwa garin mu da shi raƙumi ɗaya nake so cikin garken nan guda faqala sai ya ce da shi alhukuku kasira kai haƙƙi akan mutane yana da yawa sai na ganin wannan dukiyar haka yawanci akwai bashi akwai menene ku kusan matsalolin mutane ba ba ka yan kasuwa suke faɗa ba yanzu akwai bashin banki akan mutane da matsalolin rayuwa da kaza da kaza ku ba kusan matsalolin mutane ba fa qala lahu sai mala'ikan ne ce da shi ka anni a'rifuka fa Allah kamar na san ka kuwa alam takun abras da ba da bayanin kai yakzaruka nasu mutane suna kyamarka fakiran shin da ba talaka bane ba kai fa ataka Allah ubangiji ya baka dukiya yanzu fa qala sai ce inna ma walitu hadha al-mala kabiran an kabir yace kai ba ni bane ba ni na gaji wannan dukiyar daga mahaifina shi kuma daga mahaifinsa shi kuma daga mahaifinsa har can gaba ɗaya dangin gidan waka muke kabiran an kabir kenan shi ne ma nan kabiran an kabir wato kafiran din na farko wato mansubin ne bin zai khatir asalin sa wani su hadal malam min kafirin an kafirin an kafirin wa haka ne da fa qala sai malaika yace shi in kunta kaziban fa sayyaraka Allah ila ma kunt in ƙarya kake mu abin nan da ka faɗa yana roƙon Allah mayar da kai halin ka da da an kulutu an kulutu koma gidanka da samiya ya tafi kyale shi wa tal aqra fi suratihi wa hayatihi sai ya zo wajen mai kora a cikin siffarsa da kamarsa da yake ciki fa kana lahu mithla ma kana li hadha ya faɗa masa kwatankwacin abin da ya faɗa wa na farko din wa radda alaihi mithla ma radda alaihi hadha shi ma mai kora ya mayar masa da martani da irin abin da mai zuba ya mayar masa da martani da shi fa kana sai yace da shi in kunta kadhibun fa sayyaraka Allahu ila ma kunta kai ma in ƙarya kake Allah mayar da kai halin kanada wa atal a'ma sannan sai zai je wurin wancan makaho fi suratihi wa hay'atihi a cikin yadda halittarsa take tada yadda makahu yake hatta irin tufafin sa na da fa qala yace da ke rajulun miskin ni matafiyi ne a ni talaka ne wa bin sabil sannan kuma ga ni matafiyi wato kowanne ɗaya cikin dalilai guda biyu na so a taimaka mutum ko a bashi zakka ko talauci ko me tafiya in qata biyal ibadu sababba na tafiya gaba ɗaya sun yanke mun guzari ko dabbar hawa fi safari cikin halin tafiya ta fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik a yau dai kan ban isa in isa garin mu ba sai da taimakon Allah sannan kuma da dan abin da zaka tallafa min da shi as'aluka billazi radda alayka basarak ina hada ka da ubangijin da ya dawo maka da ganinka shatan ka bani tinkiya ko akuya daya a taballagu biha fi safari wanda zan sami isuwa garin mu da ita cikin tafiyata fa kana sai ce kad kuntu a'ma ni ma da haka nake makahu farada Allah ilayya basari sai Allah ya dawo min da gani na fa khudh ma shi'ta dauki duk abin da kake so cikin dukiyata wada ma shi'ta ka bar abin da kaga dama fa wallahi ma ajhaduka al-yawm bi shay'in akhadtahu lillahi azza wa jalla yace wallahi a yau ba zan musguna ma ba dangane da wani abin da ka dauka in dai ka karba ne dan Allah ko mun yawan sa ba zan ce maka wa a'a dauki duk abin da ka so fa kana sai mala'ika ya ce da shi amsik alayka malak bawon Allah rike dukiyarka kulito kai da abokanan ka din tafi da rabe ku ko an ka ubangiji ya yarda da kai fa ala sahibayk ya yi su yanzu wannan menene abin da yake da alaka da muke karanta na muraqaba wannan bawan Allah ya tuna Allah da lokacin da yake cikin mai tsanani shine kuma dama abinda manzo Allah ya ce ittaqillaha haytuma kunt an gane ko to wannan muraqabar da yayi na tuna ubangiji cikin zo halaye guda biyu sai ubangiji ya masa wannan tagomashin tun anan duniya kafin a je lahira su ko waɗancan lokacin da suka zo cikin yalwa suka manta da Allah suka yi inkarin ni'imar Allah sai ubangiji da Allah ya yi masa sakamako da irin aikin su tun daga nan gurin wato kafin a je ko ina shi yasa malamai suka ce ko da a cikin abin da suka roƙa za ga akwai bambanci ko da abin da suka roƙa idan kuka duba cikin hadisin shi da aka zo wajen wato ainihin a a da aka zo wajen mai albaras yace launin hasan jildun hasan me kake so kuma yace gaba ɗaya shi kuma yake so kaga sai roko can sama babu tawazu a cikin al'amarinsa can dan zari da aka zo wajen mai kora me kake so yace sha'arun hasanun sha'ar din ma kadai bai wadatar ba sai an bashi mai mutumin da ba gashi a makon yace a bashi gashi waye mai gashin ma bai wadatar ba sai an bashi mai mai mai kyau to kaga amma lokacin da aka zo wajen makaho me aka ce me kake so ce an yi rudda Allah ilayya basari a bani gani na nada ba ma sama da nada din ba ba ni daidai nada ko da ba ƙara ba kan ganin da ya wadatar kaga akwai tawazu ko me kake so cikin dukiya sai ce me tumaki to annabi kuma ya bayyana a cikin hadisi yake cewa da rahama da jin kai yana wurin masu kiwon tumaki da awaki kaushin zuciya da rashin tausayi yana wurin masu kiwon rako kaushin zuciya da rashin tausayi to kare mai kiwon rako ne saboda gwargwadon dabbar da kake mu'amala da ita gwargwadon da zaka saci ɗabi'a irin ta yadda rakumi yake gaura ka haka gagab gagab gagab ba haka mai kiwon rakumi ka duba ko mota kake duke cikin daji za a ga wani ya koro shanu da shi da shanun kansa wanda ya koro hankali ko ba haka ba a hankali yana ɗabi'an zuwa da ɗabi'unsu ta yi nauyi da yawa to waɗansu daga ciki an rage mata faɗi to shi ke da amma dai ina so ku gane wannan hadisin annabi ya tabbatar cewa masu kiwon raƙuma sai ka same su da kaushin zuciya da rashin tausayi wannan hadisi ne karku abin da ingantacce yace amma taushi taushin hali da ɗabi'a sai ka samu yin kyan kawai da shi sa kaga tun anan wurin sai kasance so ku bin kuma hadisin na ba mu darussa masu tarin yawa na farko dai duk abin da ka samu kyakkyawa daga Allah ne kamar yadda abinda Allah ya jarrabe ka da shi mara kyau din shi ma dai jarraba ta daga gare duk abin da yake faruwa a sama ko a ƙasa kaddarawar ubangiji ce ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa min yawmin billahi yahdi ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna dhalika ala allahi yasir da dai darussa masu yawan gaske zamu dauka a ciki kuma abin da ake so ka ɗauka cikin kissa irin wannan ko kissa ta hadisi ko kissa ta qur'ani ba wai tuna cewa an kosar da yunwa ta jin labari ba a'a izina da ke ciki lagar kana fi kasa sun yi ibratul li ulul albab ma kana hadisin yuftara mutum ya dauki izina wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rubuta sai fassara waɗansu da dafin kalmomi na cikin hadisi yace wannan qatul ushara abinda ake nufi da taguwa al ushara'u bi dhammil ayn da yawa aynun dhamma wa fathi shin da yawa shinin fataha wa bil mad da kuma al mad al ushara'u al hamza ba'd al alif ne shine al mad din hiya al hamil ita ce taguwa mai ciki qawluhu antaja wa fi riwayatin fa nataja ma'anahu tawalla nitajaha ma'ana ya jibinci nauyin karɓar abin da rakumar ta haifa ko mai saniya ya jibinci nauyin karɓar abin da saniya ta haifa wannan tijilin naqati kalqabilati lil mar'a idan an ce annatij dangane da cikin ga mai kiwon abin nan mai kiwon ga sanar rakuma kamar alqabila kamar unguzu makinan lil mar'a ga dan adam to shine annatin wato mai karbar abin da rakuma ta haifa ko mai karbar abin da saniya ta haifa sai a sa masa natin kamar da ce alqabila mai karbar abin da mace dan adam ta haifa an gozo make an gane ku shine yace wa qawluhu wallada hadha da yace wallada hadha bi tasdidil lam da yawa lamin din nan shadda ai tawalla waladatuha shi wannan bawan Allah makawo da Allah ya dawo da ganinsa sai ya jibinci nauyin karbar haihuwar abin da tunke su ko akwai su ta haifa وهو بمعنى نتج في النافع شيء ولد دم ديدي كده معنى نتج cikin abin da ya shafi taguwa kenan wal muwallid wal natij wal qabilatu bi ma'ana da haka a larabci da al muwallid da an natij da al qabilatu ma'ana su daya sai dai al muwallid ga wanda yake karbar abin da tunkiya ko akwai za ta haifa an gozo mun tunkiya ko akwai kenan an natij ga wanda yake karban abin da rakuma ko saniya za ta haifa amma alqabilatu ungozo marmace kenan mai karban abin da mace za ta haifa kenan ma'ana su da Allah lakin na hadha lil hayawan wa zalika li ghayrihi sai ce hadha lil hayawan annatij al muwallad lil hayawan kenan ga dabbobi ko alqabila kuma mai li ghayrihi wa qawluhu in qata'at bi al hibal cikin hadisi yace in qata'at bi al hibal me yake nufi huwa bil ha'il muhmala al hibal da ha'un wadda ba ta da tugo wal ba al muwahhada da ba mai tugo daya أي الأسباب أبين لكن هنا يبان سنة الأسباب وقوله لا أجهدك ديتي لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه bazan musguna maka ba cikin in ce ka mayar da wani abin da ka dauka aw tatlubuhu min mali ko abin da zaka roka cikin dukiya ta ko kane wa fi riwayat al-bukhari a riwayat bukhari la ahmaduka maimakon la ajaduka sai ce la ahmaduka bazan gode ma ba in kike daukan wani abu cikin dukiya ta ma na daukar ita za ta samu gode ma dan wato ka ba da dama na in samu lada ke shi yasa wai wani daga cikin magabata salaf yake cewa mafi amfanuwar ka cikin mutane shine wanda zai baka damar jikinsa ka dasa alkhairi ka ji fadin girman Allah yadda salaf suke fahimtar addini wanda zai ba wato wanda in ka ba shi kyautar ma ya karba to shi yafi amfana ka cikin mutane dan da ka fito da ita ka rasa mai karba da ba za ka samu ladan wannan aikin ya karba din to ya amfane ka kenan ba kai ka amfa ba wai kai ne ka ci moriyarsa ba kafin shi ci moriyarka dai shi moriyarka da yake sanin duniya ce kai ko moriyarsa da ka ci ba ta lahira ce cikin kuwa cin babban riba ke ai la ahmaduka bi tarki shay'in tahtaju ilayhi kama qalu laysa ala kulli hayati nadam kamar da alarabta suke cewa laysa ala kulli hayati nadam ai doguwar rayuwa babu nadama cikin ta ai ala fawati tuliha ma'ana suna nufin kukucewarta to hadisi na bakwai ku dore makarar hadisi na bakwai zan tuka dan gajajjeru ne ko asabi wa hadisi na bakwai ana abi ya ala shaddad bin awd shaddad bin awd radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga manzo Allah da mutum tabbata gare shi qala ya ce al kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al maut mai hankali shine wanda yake wa kansa hisabi a kowane yini menene kirki don in ƙara himma gobe menene barna don in rage yawansa wa amila lima ba'd al-maut kuma ya zage da aiki ya zage him ya zage dan tsaye wajen yin ayyuka na gari dan abin da zai biyo bayan mutuwa wal ajizu in kana son ka samu rago kuwa man atba nafsahu hawaha wanda ya bai wa zuciyarsa kan abin da take so wa tamanna ala Allah al-amani yayi ta gorakar al-amani wato ai insha Allah dai muna cikin aljanna ai insha Allah muna cikin cetan mace to amma kuma yake yin aiki to al-ajiz rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan tirmidhi yace hadisi ne hasan sai dai malaman hadisi da dama sun da'ifanta wannan hadisi zance mafi inganci hadisi na da'i قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه حاسبها imam turmuzi da wani cikin malamai suka ce ma'anar dana nafsa hudun nan ma'ana hasaba hayawa kansa hisabi الثامن حديث نتفت عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من زال الله تعالى مسلم الله ثبت غريس ياتي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه yana daga kyawun musuluncin mutum barin abin da ba zai amfane shi ba wato alamar kafin musulunci kyakkyawar fahimta a ga duk abin da zaka yi wanda zai amfane ka ne ba wai barin ka abin da bai shafe ka ba a barin ka abin da ba zai amfane ka ba duk abin da ba zai amfane ka ba ta fuskar duniya ko ta fuskar addini a ga ka rabu da shi to ka san abin da take a ga shagaltuwar ka ka shagaltu da abin da zai amfane ka ne harkar kasuwanci ko ibada aikin ofis ko ibada noma sana'a ko ibada to wannan husnul islamin wata kenan amma haka kawai ka zauna karta ka zauna ludo ka zauna dara to kaga wannan ya zama shirme kenan da abin nan da kake ba wanda zai amfani ka bane ko a duniya ko a lahira an gane ko to kaga wannan ma na nuna cikakkiyar muraqaba kenan wannan hadisi hasanun ne rawahu turmuzi wa ghayruhu wannan tabbas hadisi ne karo sai wajen malamai hadisi na karshe an umar radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam an karba daga umar dan khattab Allah shi kare ta a gare shi yace manzon Allah kana manzon Allah ya ce la yus'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'ata ba a tambayar mutum wai dan me ka doki matarka ba za a tambaye shi ba duk wanda aka ji ya lakaɗa wa matarsa duka to sai dai a yi shiru a kyale shi amma kar a tambaye shi saboda me suka ce dan ba sani ba kila wani abin da ake jin kunyar faɗa to idan kuka ce dole sai ya faɗa kun ga kun sa ya rashin kunya kina sai dai a zo a ta bashi hakuri amma kar a ce dan me ka dake ta rawahu abu dawud da gairu shi ma wannan hadisi da dama daga cikin malaman hadisi sun zai fanta to wannan ya kamata mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure ko din tuban karshe Allah ya yi assalamu alaikum bai tambayar da farko yana cewa dangane da halin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa sahabbai kan bin bayan a lokacin bayan bayan a lokacin da yake tafiya shin wannan kusurciya ce ta annabi ko ko eh annabi ya bayyana cewa su bar bayan su saboda rayuwa amma yanzu dan kana tafiya mutane sun bi ka baya matukar yanayin tafiya ne ya sa haka ba wai kai ne ka sa haka ba dan jin isa babu komai a kanka da mutane san tafiya bayan ka kuma ba za ka ce ba kana tafiya bayan ka amma dan ka ce kujera dan aji cewa akwai wannan da tawazu kuma to wannan ba laifin kai eh ai wannan kaga tsari tsari ne wanda yake duk da muka aro dama daga muka gada daga turawan mulkin mallaka cewa adc na gauna ko menene zai tsaya a bayansa wanda maza Allah ya hana tsaya a bayan kasa mutane su tsaya kai kana zaune ya hana son wanda yake son mutane su tsaya masa shi yana zaune to ya zaɓi mazauninsa a cikin mutane abu ne mai girman gaske amma ba mulkin rabin da dubi ko bai dace wani abun kuma wani da ke wasu rakuna a dole duk gargajiya ce ta gadar wani to ya kamata ko mutum ya yake ta ce ko irin idan mutum ya zo yana babba ce ta ciyar tashi sai duk wannan yana cikin abubuwa na haramu ana san malaki cewa ba mutumin da mutane ke girmama shi a duniya irin girmama da sahabbai kewa annabi amma tare da haka ne wuri ba sa tashi don sun san baya so sallallahu alaihi wa sallam suna masa kowane irin ladabi irin wanda ya koya musu da shari'a dan ladabi shine abin da shari'a ta koyar ba abin da mutane suka kawo wa kansu ko so gada a gargajiya ba hadisin kumu da sayyidi kum sa'ad bin mu'az ya zo baya da lafiya ne ba zai iya sokowa da kan daba ba annabi ya ce kumu da sayyidi ku je ku taro shi ma'ana ku soki da kan dabbar sa ai ba ya take suka suka tsaya ba suna kallon tare su ko da kan dabba saboda haka masu fassara irin wannan hadisin ta wannan magamar fassara kenan ta sun zuciya ba su fassara malaman sunna ba kace kamar yan agaji asusu yan agaji ya abubuwan su masu da yawa ba abubuwan da su ko wa shi su yi kafta mai dogon mana zuwa goyo baya su yi ramar sosai da musulunci ɗabi'ar mummune ce ko ɗabi'ar wanda ba mummune ba ce yanayin tufafin na mummune ne ko na wanda ba mummune ba ne ba haka shi abin da ake so mutum ya cikin dukkan salon magana ko salon cin abinci ko salon tufafi irin na mummune manzo Allah ya hana kamance shi ne da kafiri yace man tashabba bi qaumin wanda yake kamance shi ne da mutane zai tafi cikin su akan wannan ne ibn taymiya ya littafin sa iktida'u sirat al-mustaqim mukhalafat ashab al-jahil mukhalafat ashab al-jahil wato in dai kana son ka zauna akan asirat al-mustaqim dole sai ka sabawa da mota cikin kowane irin abu nasu kan wannan ya littafin guda kan cewa kar da yadda mai koyi da kafirai ke ma wajen ranakun hutun su ranakun idin su wanda ba namu wani musulunci ya kamata da ranar kirsimeti duk mu fita kasuwa mu je mu buɗe ko ba kowa ce in kai da nufin ka saba musu kana da lada a wajen Allah ko ba kai su idan mutum ya koci da musulunci wannan shi ne ta zuwa ka je ka buɗe ofis ɗinka ba abin da daɗin ka ranar lahadi ka je ka buɗe ofis ɗinka ko da baka yi ni ba ka buɗe dai wannan kuma gurgurda yadda mutane suka koci da fahimtar musulunci gurgurda yadda za su iya aiwatarwa wani abu ne tun da ya riga ya zama jiki sai a hankali da karantarwa yau da gobe mutane za su fahimci shi amma kaga da dama daga cikin mutane za su dauka cewa to ai zanzaro ba wani sabon Allah a ciki tunda tufafin da na sa ya rufe min al'aura ta al'aura kuma shine daga gwiwa zuwa me haka za su ce da gwiwa zuwa cibiya na riga na rufe nan gurin shikenan duk abin da ya wannan babu ne to amma ba yana matsayi ka ba yana matsayi mutum kaga mutum ya sa wando ya matsayi shi duk tudun jikinsa yana bayyana wani hatta al'aurarsa kana ganin shacin al'aurarsa daga wannan ai kamar tsirara kake da wannan Allah ya annabi la'anci matan da yake cewa kasiyatin ariyat kasiyat ga su da tufafi amma ya ce ariyat saboda me saboda tufafin sun zama mai shara sai suna bayyana jiki ko sun zama masu mutunci sun matse wanda da aka wani a cikin tufafin da muke sawa na wani Thank you. kai dai abin da ake so ka sanya kayan da mafi kayan da aka san murin jayen masu sa wannan kayan musulmi ne ka sasu murin jayen masu sa wadancan kayan ba musulmi bane ka ne sulce su ka'idar musulunci an fahimta ko yanzu misali a da kan kafirai har rawani suna yi amma sai aka ware musu irin nasu ba kar ku yi naɗin rawani irin na mummune haka umar dan kasabe shi tunda ku arna ne za ku zauna da dala karkashin daular musulunci kar wani magaya yana nasin rawani irin na musulmai kar mu jimi masa sallama ba sani ko ko kuma a yi masa mu'amala ta musulmi a ce shi arne duk musulmi idan sun yi rawani sai idan suka nada shi haka suka nada shi jelar rawanin sai aka ta nan gurin bainal katifai a tsakanin kafaɗin ka guda biyu su kuma kwacin su za su yi rawani su yi mai kuri wanda baya da jela rawanin ahalin zimba ne kafaran amana lokacin lokacin muku yanzu limaman juma'a ma ɗin jiki suke yi da alƙalai ko abubuwa ne sai a hankali cikin karatu ana gane su kuma ana ƙoƙarin ne sarta su musulunci ana so ake duk wani arne da ya shiga da ta musulmi a datan hana to ai yanzu wannan ana faɗa maka ga yadda abin yake a musulunci kai kuma abin kake kallo na waki yanzu waye zai je hana saboda raunin musulmi ma ba su wannan ba kuma ba daular musulunci da mu ba ballan za ka tilasta su da kai yanzu daular da muke ciki ga mamaya ce ba daular musulunci da ke ba garwaya ake arna da musulunci sai dai kawai kai musulmi ka tsare addinin ka san addinin ka ka san me kake cikin addinin ka ko ba haka ba to amma abin abin takeici shine wato su kafirai sai su fi tsare addinin su sama da kai da musulmi za ka tsare addinin ka yanzu kawai a zamfarar ta aka ce za a tabbatar da daular musulunci musulmi ne mai suke tambayar gwamnan jihar to yanzu idan kuka ce za ku tabbatar da jihar a hukunce-hukuncen musulunci ya za ku yi da arna da ke cikin jihar da can mu da ake mallakan mu da arnanci a nan wurin yaya muka yi yanzu me ake mallakan mu da shi a Najeriya arnanci to yaya muka yi shikenan su kuma sun zo jihar Kano ko jihar Jigawa za a yi shari'a musulunci sun ce dan me su koma garin su gamba ta su wata aka yi sai sun zauna a jihar ba su tashi su koma garin su in ko suna ciki to su kyale a yi shari'a alaikum salam yanzu ku duk kuna maimaita tambaya ne guda ɗaya ka ce arna sun yi gemu sun yi shiga irin da musulunci kaga idan ana kan kayan musulunci hana su za a yi su yi wannan shiga yanzu da duk ba sai kayi magana sun sa riga ba mai hukuncin arne ya yi maka sallama shi da tambayar ta yau ba shi idan arne ya yi maka sallama wannan arnan iri biyu ne ko dai zanto tantirin kafiri ne da baya cikin yahudu baya cikin nasara ko ya zanto kafiri ne da ke cikin yahudu da nasara idan bai hude ne ko ba nasare matukar ya furta sallama ya ce assalamu alaikum to zaka an samu kai ka fara masa ne ba za ka yi ba haka annabi ce kar ku fara musu amma idan sun yi ba za ku ansa wannan shine fatawar Abdullahi da Abbas da Abdullahi da Umar ka fara wa Kirista da sallama ba za ka yi ba amma Kirista in yace assalamu alaikum za ka ce wa alaikum salam hadisi suna nan da asar cikin al'adab al-mufrad na Imam al-Bukhari wanda suke tabbatar da daga Abdullahi da Abbas da Abdullahi da Umar da wanda suke ci an gane ku amma idan mushriki ne wanda baya cikin yahudu ba kirista bane ba bai hude bane ba shi wannan koyan ku sallama ba za ka amsa masa sai dai ka ce sannu da zuwa abin da suka roƙa na cewa tuffa mai kyau ko su roƙi dukiya mai yawa asalin ta ba sako ba ne ba in mutum ya yi wannan da nufin ya yi amfani da wannan abin wajen bautar abu ka gane da kyau ba sako ba ne roƙon wannan dukiya mai yawa ba sako ba ne ba amma dai ba su nuna tawazu da kana'a ba shi ne kawai magana ta malamai suka yi aure ba ta mutu sun yi sabo ba shi wancan wanda ya haɗu da tunkiya ya kunna tawazu da mai kana'a wadatar zuci su kwaɗannan kamar hadaf ɗin shi ne tara dukiya ita dukiya ba wai hadaf ɗin ka tara ba ka roƙe ta don ka yi aikin alkhairi da ta amma kawai ka roƙe ta don ka tara don a lissafa ka cikin lissafin masu kuɗin kano ko masu kuɗin arewa wannan shirme ne ba manufa kenan a gaba ba ta da wani amfani dukiya sai ka kashe ta za ka zauna lafiya in kana so ka more wa dukiya so ka kashe ta in ka tashi kashe ta kuma kashe ta hanya mai kyau hanyar biyayya ga Allah hanyar biyayya ga manzon Allah kyautata wa mutanen gidanka kyautata wa danginka kyautata wa makwabtanka kyautata wa yaran gidanka dukiya ta alkhairi kenan irin wannan ce annabi ke cewa ni'mal malu salih lil abd salih madalla da dukiya ta gari gabawa na gari dukiya ta gari wadda aka nema ta hanyar halal wurin bawa na gari ma amfani da ita kuma inda Allah ya ci sai in dukiya ta samu wannan siffofin biyu ta zama dukiya abin yabo amma duk dukiyar da ta zanto ko ta halalce amma a wurin wanda baya kashewa ta hanyar daidai ba dukiyar arziki ba ce wannan shirme ce ba ta amma dan karuna ba dukiya gare shi da yawa ba jahilai suka ce ya laita lana mithla ma utiya karuna innahu la suhatun azim ina ma muna da irin abin da aka ba wa dan karuna kai yana da babban rabo an yi masa awo da babban mataki me ya faru da aka waye gari suka gan shi cikin halin da suke wa aka halin zan tamanna mu kana wa bil amsi ya kuru na wai ka anna Allah ya yusu da rizqa liman yasha wa yaqdir laula amanna Allah fa alaina la khasafa bina wai ka annahu la yaqulu wannan wai din bai da take a wannan ka take a larabci wai ta'addubiyya ka annahu la yaqulu al kafirun su da kansu bayan da je suna ta ina sun samu irin rabansu mutane nan suka tara dukiyar suka tara da suka makare lokacin cin suke jira kuma sai suka mutu biki ba duk haka ne aka zo aka yi tayaye mutuwa a kan duk wanda suka yi ta mutuwa masu gidan miliyan ɗari zuwa abin da ya samu wani sai mutum ya gida fanashin ɗin gidan kawai miliyan saba'in miliyan ɗari miliyan ɗari fanashin ɗin gidan kawai tebura da cokula na zinari da zai rinka zuba sukari a cikin kikawa teaspoon haka na zinariya ko na wace ce wace ce ko an masa dajiya da ruwan zinariya an duka an koma a ciki an yi masa ado na kyalli talakawa suna mutuwa da yawa asibitoci babu magani kawai ana mutuwa da wahalar ruwan sha kawai ana shan ruwa mai gurbatacce mutane suna da gengene zuwa kududdufi su da dabbobinsu wanda ya riga zuwa ya cika cikin sa ga kurkunu ga musiba iri iri dan girman Allah mutum ya je ya riri burtsafe a nan gurin ya san bayan da zai shayar su sha su yi sallah su yi zikiri su yi salati da annabi su yi masa addu'a su yi masa istighfar amma duk ba tunanin wannan sai mutum ya zo gina abin da ba sai ka zo kai katin gida din nan miliyan 100 miliyan 200 sai ka mutu sai a ɗauko ka gindin fulawar da ka ɗauki mai gadi yake shayar da ita ruwa abin da mutum ba a yi da mutuncin da za ka yi cikin mutum sabon da bai isa ba wannan zai ba yara sai daftala ne a ciki akwai wanda ya mutu ake rigima da matansa cewa a kai shi abin da ta gidan suna cewa a kai shi garejin mu kare ba ta mutu gida wallahi a nan gare ya mutu iyalinsa ne suke rigima kar a kai shi cikin gida a bata musu gida a kai shi garejin mota kuma duk irin abin da mutum ya tara na motoci da bambalasta da wacece da wacece da wacece a akwai kura mai daukan dakon manja za a kai shi makabarta ba wanda zai sa cikin bambalasta ya kai shi makabarta don me wallahi akwai kura za a kai shi ko ya yi wasiha sai an sace akwai kura ba yadda ya iya to kaga sai mutum idan mutum yana da tunani sai ya aikin alkhairi duniyar duka da wace idan ba mutum ya tsayi yanzu a nan gurin ba gashi duk muna cike ba ka duba ka ga yan uwanka gonin ban daɗi gonin ban sha'awa nan da awa biyu awa uku idan ka koma gida ka shiga ɗaki ka yi tunanin yanzu a nan gurin da zan bude ido in ga mala'ikan mutuwa ya zan yi duk abokanai da muke tare da ko auren aikin alkhairi ko sharri ba kowa yanzu sai ni kaɗai a kan shimfiɗa inda Allah zai jarrabe da ciwon hakori da ciwon ciki da ciwon kai da zazzabi kila in yi magana ba direba ya zo ja ne ba zan iya tashi ba yanzu Allah da yake da wannan ikon akan ka kuma shi zaka kangarewa ka kujerewa ka ji ka kitin dokarsa alaikum salam eh a addu'a ce ne bayani dan ka da lura da ina kiyaye duk abin da na faɗa in da ka da ka da ka ka taka in na fahimci tambayar ka amma ba na so ka faɗa abin da ban faɗa ba ka ce na faɗa abu ne guda biyu idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'al billah duk sharhin da ne akan idza sa'alta fas'alillah ne wa idza sa'anta ta ne bi shi fassara ɗaya kawai falan ɗaya na wuce na san me yasa ne shi na wuce amma yanzu kai ka ce na ce neman taimako wajen wani wanda ba Allah ba shirka ne ni ko ban faɗa haka ba cikin magana ta yau to yan sai ka ce menene bambanci tsakanin neman taimako wajen wani da neman taimako wajen Allah shin idan mutum ya neman taimako wajen wani ya laifi neman taimako wajen wani iri biyu ne in ka neman taimako a wurinsa cikin abin da zai iya yi wannan baka yi shirka ba duk abin da ka nemi taimakon dan adam cikin abin da zai iya yi wanda da Allah tallafa mun mu dauki kayan nan mu dora a bayan mashi taimaka mu ɗauki kayan nan mu tsora a bayan jaki ko a bayan doki wani da Allah mashin ɗina baya tashi ke ɗan tura taimaka mun ka tura mu wani mota ta batirin yayi wik da Allah ku ɗan dafa mun baya ta tashi kaga dole mene ne taimako ne cikin abin da ɗan adam zai iya ba kai laifi ba in ba kuma ta bacin arko da hadisi har annabi ya lissafa shi cikin abin da mutum zai samu lada to yin rajul ala da to yin rajul ala da fatihi au tahmiluhu au tarfahu alaiha mata'ahu duk wanda yana cikin duka don saboda dan adam zai yi ka gane ko amma neman taimako wurin dan adam cikin abin da ba mai iya yin sa sai Allah sai ka nemi dan adam wannan abin to ya zama shirka kaman gafara akwai mai gafarta wanda Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubi sai wa sai Allah in ka nemi gafaran zunubi wurin wani wanda ba Allah ba sai dan ba mai iya gafarta maka sai Allah dukkan abin da ba mai iya sai Allah ka ba wurin wani to ya zama shirka amma abin da dan adam zai iya yi ka nema taimako a wurin sa wannan babu shirka kuma shi kuma an ce ya taimaka maka din da haka ma aka ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan an fahimta ko kamar da shi kanshi a su'al la iya dauka wannan su'al cikin abin da dan adam zai iya ka roƙe shi wani abu ya baka to wannan ko da yake ba a halatta shi sai a waɗansu wurare waɗanda suke kayyadatu annabi da ya kawo guda uku cewa dukkan mutumin da dama abokin yalwa ne sai ya sami karayan arziki ko a kai gobala ya zo ya roƙe ku sai ku lalle ku baki wannan mutum ya halatta ya roƙo dan a baki wani abu ya saba yana cikin yalwa kawai kakkare yin tattalin arziki ko ba ya roƙo ku sai a baki wata annoba ta sauka ya roƙo ku sai a baki talakan da ya samu kansa cikin halin kakanuka yawa ya gari bai ci bai da yiwuwa abin da za a bashi shi wannan babu amma kamar yadda roƙo sana'a ko aiki na yau da gobe wannan ko haramun da hadisai sama da ashirin al-imam al-waziri ya jera su cikin at-targhib wa targhib sama da sun kai hadisi talatin da suke nuna roƙo haramun ne bara haramun ne roƙo haramun ga sunan a jere daga annabi sallallahu alaihi wasallam eh nasabarsa da babin da a ce ya inganta dan ban faɗi nasabarsa da babin ba dan na san bai inganta ba shi sa ban wala da kana dan fassara su da aka ce kar a tambayi mutum dan bai duki mata su ma'ana kyale shi tsakanin shi da Allah tunda aka kyale shi ba za a tambaye shi ba wannan ya nuna shi kuma sai ya yi ya kafa kafa da in yi zalunce ta Allah zai kyale sai ya muraqaba kar ya doke ta sai cikin abin da ya kai a yi mai duka idan mutum ya dake matarsa cikin abin da bai kai duka ba ba ya saba Allah ba haka idan yi dukan da zai fitar da jini haka ya saba wa Allah duk da aka ce a iya dukan su ai ba haka wa sake ba kai daga sai kama mataki daya biyu uku har ka zo matakin duka sannan kuma in za ka yi ka yi dukan da fata za ta ji zafi amma ba zai isa ga kashi ba ballanta na har mutum ya fasa jiki jini ya zuba ko kuma abin kuma kar mutum ya jiki fuska dan saboda wuri da dandana zaka muna da mutum to ina ga sai mu dakata abu na karshe wanda yake cewa me kace a wannan cewa da hannun riga duk labari ne na mutane bulala za ka samu kaza ne da baya samu ka ji zafi amma dai ba karya mata tafi bai duka da hannun riga ya zama wasa ke wannan yana cewa sallan kuntun sallan nafila a zaune ya halatta sallan nafila a zaune in kana son cikakken bayani ka duba littafin sifatu salatin nabi na shekh albani yayi bayanin kaifiya din yadda ake yin ta